أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haƙurin markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na sha'aban hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara 2021 insha Allah za mu tashi muna cikin karatun suratul anbiya suratul anbiya mun tsaya aya ta 35 insha Allah kenan yau za mu tashi aya ta 36 cikin suratul anbiya kayan nan akwai tambaya guda biyu ce amma a matsayin matsala guda ce matsala ce ta ma'aiwa kuma ce ta uwaye shine matsala ce ta uwaye guda biyu da uwa ta sami mutum cewa mata gare shi uwar ta ce sake ta a gehi daya uban ya ce ba sake kan jarabawa jarabawa ce kuma uban ya ce kuma shi kuma kai ma uwa kaza shi kuma umarnin biyu kai ma uwa shi kaza yan uwa cewa abu ne sananne abinda mutane suke doka akan bisa gane ma magana masala da ake magana tambaya da wani bawan Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallam waye mai haƙƙin mutane wajen kyautawa ko a ta mai haƙƙin wajen kyautata sai ci ummak uwarka ko babarka da hasu uku a na hudu ce babanka wanda kama da mafahimci masalar da abin da ke cikin nasu shi na iya maganar kyautatawa mahi haƙƙin girman haƙƙin kyautatawa daban ne da maganar masa'uliya ko umarni idan umarni ya zo daga sama da ƙasa wani ake bi da sama wajen kyautatawa nan daban amma wajen ya ce ka yi ta ce ba a yi umarni ya zo na uba ne a gaba haƙuwata ka haƙi ta kanta ta ƙarƙashin umarnin ubanka haƙuwa kanta idan kenan ya ce a yi ta tashi ya ce ba a yi ta ƙiya ita ma ta saba ma Allah an ka biyu da kai ma ka saba ma Allah ko ni daure shi magana umarni daban magana kyautatawa daban da kai da uwanka da kuma ƙashin ubanka shi ne babban masu a gida gaba ɗaya shi ne shaf a gida oga kun gane ko? to wannan shi kisa ne ce a tun da uba shi maka zane kuma wannan shi kuma cewa baban ka ta kama uwa kaza sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa inna mata'atu fil ma'ruf duk ba ganaka duk inda ya zama to za a umarnin sa'a ma Allah baka da kowa ba umsa ba ma Allah cikin umarnin wani inda Allah ce kaza inda zaba Allah ne don ba ya ce uba ne ya ce kaza kenan nan haƙƙi ne akan kyautar ma'aikata ya ce ka kamata komi shi ma nan ba mai da ba mai hujja ba hujja ya hana kama uwa da ko kyauta ma uwa babanka ko za ku yi bala'i da shi ya kai kalabe ya kai kamata koyi shi kenan ba ya kai koyi ba zama nuna laya ba amma ba a cewa ba a yi ba bayewa ina ta ne cikin abokanmu da jimawa cikin abokanmu da irin wannan uwar da bangare ɗaya uban ya lura uwar ta ta tura shi take matar wani abu ne aikace aka yi ya tare burin zai suke ta uban da ya lura da kyau ya sha wallahi in ka suke ta hannun na suke uwarka Allah ce in ka suke wanda suke uwarka to ba ya kira ba shi kira shuru a shuru ita ta ce a saki uwai ko shi a suka suke uwai shi ta dole haƙuri Allah rama jami'ar da ayyukan karatu ayat 36
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الله سبحانه وتعالى ke hudi ga annabi sallallahu alaihi wasallam halin alakar shi da jama'ar shi na matsayin shi na manzo mahi girman haƙi a kansu mahi haƙi mahi girman haƙi girmamawa akan al'ummar shi amma ga alakarsa da shi wa idza ra'aka alladhina kafaru wa innan ka idan suka ganka mana wannan su kafirce mu Allah idan suka ganka me suke ci in yattakhidhu nak illa hazu ba sa ma ruko na daraja na kiran na girmawa illa do sun doke ka abin izgili suna mai shagantaka shine kuran suna mai shagantaka shine izgilin kenan daga cikin abin da suke hodi cewa a hada alladhi yadhkuru alihata kun ga wannan wai shine yake bata yake ambatan abin bautarku da aibu iya bata abin bautarku kinan suna gwada game zakin abin bautarsu kinan ne yake nan a kyamace shi ga wani ya ka tsoro iya ambatan abin bautarsu da mugun abu a lokaci guda bisa tunanin wahun bi zikin rahamanin kafin su kuma suna magana ana an sa magana an bar ana aibanta abin bautarsu ana kaza kaza kaza bisa su kuma a lokaci guda sun kafirce mu Allah ne rahama sa cikin mugun lahi an bisa gani yanzu shi suke aiwanta wani zaki ya ambata mugun abinsu a bisa a lokaci guda su suke kafirce ma ubangijin su nuna allah ke cewa bayan maganar izgilin haka cewa wazara auka in takzun allah huzuwa hadar zai ba sallahu rasula wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa هذا الذي أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
مم، وسوف الله وإذا رأوك لأن ده علاقة شيء ده متعنش إذا سجى غنك إن يتخذونك إلا هزوا باسا ما ورقوا ديك ما تعمك نجرب ما هو إلا سنوكيك أبن إذكري هذا الذي بعث الله رسوله shi yanzu wannan wa wannan yanzu wannan ne Allah zai aiko a matsayin manzo kenan bai kai ba wannan wannan ne Allah zai aiko abun manzo a matsayin manzo kenan suna ga kenan ba shi da wannan daraja ta Allah ya aiko kamar mazan Muhammad a matsayin manzan al'umma nan suna kwanta bayan da manzan ya naci wajen kira zuwa ga Allah wajen isar saƙon Allah shi suke maganta in kale zubin na na'am ya tunan daular sabar na alaya wannan kenan irin yadda ya nace musu kira da yake yi kaɗan ya kusa in kale zubin na na'am ya tunan kaɗan ya kusa ya ɓatar da mu daga abun bauta da muke na uwaye da kakannu laula an sabar na a ba da mun yaƙuri ba ke annabi ya iya na ce suna kira kada ya ji haka ba ke an ba da an ba da mun yaƙuri ba kaɗan da ya kauda mu daga bautar abin da muke bauta an ba da mun yi haƙuri ba ke nan akan bautar mu wani ya kanta a kira na wasu manzana ƙwarai ya nace ya yi kira iya ka kira shi Allah ce sofa ya alamu shi ne wani azab muna da sabila za su sani shi ko su in azaba ta suna waye haka mugu hanya kina iyakan wani iya karantar da kai mai wa'azi ko mai kira zuwa ga Allah za mu ce cewa wa ma mai wa'azi shegantaka ko izgiri wani abu ne daga cikin halin magabata annabawa musu kenan komai ya dame ka da amma shegantaka ko izgiri ko wani sharri abinda aka ma annabawan Allah yace Allah ce khuliqal insanu min ajal خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون
Allah ce khuliqal insanu min ajal an halicci ɗabi'ar mutum gaugawa na menene iya wani mutum manzon Allah a rika mai shekaru ana mai irgili da shekaru da wulaƙanci kuma Allah kyale ka aika mun da gaggawa wannan ɗabi'a kake mamaki ɗabi'ar mutum ce hulikal insanu min ajal an halicci mutum daga ɗabi'a ta gaugawa ɗabi'a mutum ce gaugawa mutum zai zo a jirgi da zai kilo dubu nawa wurin samu kayan haɗuwa kare wajen gaugawa ka gani wani an zo mota ko kara ko jirgi sama ta gane gaugawa a hoto kilo dubu nawa ne wajen wani ya ga mata sai haɗuwa kare ma nawa kai ma wajen wajen wani abu gaugawa ɗabi'ar mutunci gaugawa iyaka ga dai kawo kake aka maka doki ƙara kumi ga jaki aka ƙara mai inji bai isa ba ya koma ya mota motan ma ka ga wata san alar dai san alar ga san dai ka yi ba ka sama jirgin sama jirgin ma kai kullum ba ake yaza wani zan ta gaugawa ɗabi'a haka ɗabi'a mutunci gaugawa ya ƙari wani ɗabi'a mutunci haka Allah ya gaugawa Allah ya ce an halittu daga ɗabi'a ta gaugawa to kan insanu ajula tabiya shi kai gaugawa to take isa da ba ba ma nan kanta da a takeice nan Allah ya ga mu tabiya dan adam ta gaugawa ta sa'urikum ayati fa tastajilun dan haka ku yi haƙuri ku gaugawa zan gwada muku ayoyina don za su tabbatar da wannan manzo ne daga Allah za ku ga ayoyi masu tabbatar da gaskiya tabbatar da hujja haka nan lasu ta ajiyar ku gaugawa ta hannu shiru a kan ku gaugawa kai mai yahudi kai gaugawa da shiru kai da aka kyale kaga ci awo shi kenan ka tsira ne a Allah ce kamar gaugawa na zuwa lamarin na zuwa eh bar gaugawa Allah ci gaba
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
Allah ce daga cikin ɗabi'ar mutum an yanzu kuwa sun kiyama tun adam tun adam a gaya musu za ku komu gidan aljanna kaza kaza nu haka ake kai kiyama za ta zo za a mutu a tashi za a yi waye to abin kasa an jima ana yi dukkan al'amarin suke suna ga abin hanzu ya tsawo balle yan baya bayan ƙarshen yan baya baya suna ga abin tun annabuwa ne kaza za a mutu ba tashi tun annabuwa ne shi Allah ya ce wa yaqulun mata hadar wa'ad in kuntum sadiqin wai wannan abin da kuke faɗi kullum wannan dukkan annabawa ne tabbatar tashin kiyama wai yaushe ne wannan alƙawalin hadar wa'ad ma'ana alwa'ad nan wanda sananne ne ma'ruf alƙawalin tashin kiyama ne kullum ake faɗi wai a ga musu yaushe ne min nan san kuma domin nawa ne a wata shekara ce za a yi shi mata hadar wa'ad yaushe ne alƙawalin da Allah na ga in kuntum sadiqin ne har gaskiya kuke a ga mana mai a ko abin da bai lokaci a ga mana wata rana ce sauran shekara nawa a gaya musu kurin a yanke mata shi sai tabbatar ma da sunan annabawa ɗaya ce kan abin suka tafiya kan shi kan dawa kaga wannan inda har cewa annabi burin annabin Allah a zo a bi shi hudu komi shi kenan don dai kurin a yi mai abu Allah ya su ce zuwa shekarar dubu biyu ko uku akwai mai dubu uku aka zai daga duka mutu bayan huta ba aka zai tambayi ina ce zuwa shekarar dubu biyu uku kai da kai da baka tambaye shi kai da baka mada ba ka tambaye shi ka ce ba yi da ba kaga ya kare ya same ku ya abin da ya gara masa mabiya wa ya kare ya kashe can da ta bude kai wace ya shi ba sama bane na Allah duk annaban Allah babu wanda ya taba ciya rana kaza sauran shekarar dubu biyu kaza ko ɗari kaza ba annaban da ta faɗi har ma ɗan kuskure da aka samu imam suɗi rahimahullah cikin littafin shi ya kawo wannan mas'ala wani hadisi na cewa kwanakin duniya shekara dubu shida ne ina cikin dubu ta ƙarshe ya dai wani kalkikin ya da sayan shi ya ba da wasu kwanakin tashin kiyama wanda tun kafin lokacin ya zo irin su bin kai su mali magabata sun raddi ga wannan magana a da lokacin da suka zo ya ba magana tashi lokacin da wani bai zo ba masu kace wani magana ba gaskiya ba ce wasu karfiyar magana shi wanda yake dan matashi dan shekara musamman saman haka mai jin magana manya ana jin lokaci ana zama wani tsaki haka wajen tsaye malu ana cewa aliya ta wuta wuce kusan mai aliya ta ce mai aliya don ita maka so yan baya baya asalin wancan magana ta ibam sudi za a shiga to shekara ya ta wuce ta ƙare ba ta shiga yawan ba sai suka ce a ai abubakar ya shiga yaro ya roƙo ba shekara kaza abubakar ta ƙare ta abubakar ce umar ma shi umar ma ya roƙo shekara a ƙara mai shekara kaza ƙara to dai haka zo ali ta ƙare sai ta aliya kenan aliya ta ƙarshen haliba ko sai ƙarshen haliba aliya ta ta aliya ita ma abin ta kare daga nan haka shi yanzu ba magana ba ba ba ce ba kare ya ce ba kuma ce gaskiya ne aka kyale dai ba kyale mata ba to wancan kwashe-kwashe ne da aka ɗauka cewa wai an mata lokaci har lokaci da wuce a takaice wannan allah gafarta musu ba maganar ruwan zai gaya maka ya haddade maka rana kaza shekara ta tashin kiyama sai da a ce alama kaza alama kaza kuma alama tana iya zama wani mabi ganta wani mace shirme ne ko kuma mata wani tawil shi sai ta same shi adam kenan a takaice dai maganar tashin kiyama wani abu ne wanda Allah kaɗai san kanshi yace suna cewa wa yaquluna mata hadar wa'd in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawarin da in gaskiya ne ku gaya mana التي لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون نعم الله كتوى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا ينصرون yace inda su da suke wannan magana ta izgili ko karatar da kiyama ko tashin kiyama cewa inda sun san shine la yakufuna an wujuhina lokacin da za a kama su da azaba wanda da gaba da baya ba sa iya kare ma kansu huska daga kuna ta wuta haka ba sa iya kare ma bayan su kuna daga wuta ana musu gishin a gashe a gashe laumin fauƙihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal gaba da baya ƙasa da sama wuta kura tarfa wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun ta kona bangare wuta na kona kuma bisu ya kare maka kina inda suna da iya sanin wannan lokacin same su da ba su haka ba na dai ga wuta gaba da baya kun ba sa iya kare ma kansu wannan wuta ta fuska ko ta baya kuma to wallahi mun saru kun ba mu iya zawa ya hudu su da halin wannan azaba ba mai ceton na san da haka da ba su da izgili ba Allah ce bal ta بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون bal ta'tihim baghatat baghatatan fatabhatuhum wannan kiyama kenan bar ta izgirin su cewa kiyama ko azabar za ta zo musu baghatatan fuj'a qara ko ya samu kansa ko tsamo tsamo cikin azaba shine baghatatan za ta zo qaran ba shiri fatabhatuhum ta imo to da su su din sirkice abiyar ga zuba ruwan dama ha za ta zo musu qaran kuma ta rikitar da su su ne su rasa madawa Allah ce falata bi'una raddaha wala hum yunzarun su ba su da ikon su mai da azabal in kiyama ce lokaci yayi ba mai cewa a sake lokaci ko a ƙara ba mai ira mai da ta kuma wala hum yunzarun kun ba a ce a dan jirayo su su tuba ko su dan wuta kai tsaye ne suka ko abin da kuma iya zanwa kai tsaye ga sun dumu dumu cikin azabal babu wani ɗan dakata musu wani shi daban in tabbas haka zai same su suna suna izgiri har kiyamar ta zo kwara Allah cika mu da imani Allah ci gaba ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
malaman tafsira ce wannan aya ta zo ne tama annabi sallallahu alaihi wasallam tasiriya ana ta bashi hakuri ta bashi hakuri da jimri yayin hakuri kan abin da yake ciki yake bashi misalin irin abin da ya gabata na annabawa kafin shi ولقد استهزئ برسل من قبلكم حقيقه تبس ainihin izgili da manzanni da suka zo kafin kai su ma an musu izgili irin wanda ake maka kinan izgili ga mai da'awa ba wadda sabo ba kuma mana ga muhammadu zala kakka damu an wa ɗan uwan kafin kai ma ƙarshe mai wakana fa haƙa billadi na sakhiru minhum ma kanu bin sajiwun ai ƙarshe sakamakon irgininsu abin da kima shekantakar tsirginin ai azabar ta zo ta same su saukar azabar in musu ya kaza kaza za su kaza same wanda ƙyar su suna yi suna yi kan ba komi kurin kwaram haka alamu da nuhu haka yi ma'adawa haka yi masu mudawa haka kama al'ummomi suna kaman ba a komi annaba a bashi kashi a kore shi a bike ba an yi ba a yi shi ne ne daga shi ne kuma kana ga lahiyar nau a ta a sha gashi ba kowa ba ne ba a wulakanci a gari ba kowa ba iya wani kuma an iya bashi da mafiya duk masu jin wani a garin ba su tare da shi ga kuma kana rayuwa haka suna kama abin kamar gurin hirarci amma ƙarshe abin da suke cewa babu haka ya zo ya same su can cikin ana malaka ta warkar kudu bisu duka malaka cikin ana ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين نعم الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبل كاين كاي تبس ان ازغري ga manzanni kayan kai kamar yau kana fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atamsaruna Allah ce an yi izgili ga manzanni da dama kahin kai ka zo man fa sabaru ala ma kuzibu hakuri suka yi akan ƙaryata su da aka yi manzon a ce ƙarya yake ba gaskiya bane ba magana shi ne mafi gaskiya cikin al'umma a ce mai ƙarya ce a ce man babban izgili ga manzon Allah ya ce wannan an ƙaryatar da manzanni kahin kai irin da ka ake maka a yanzu su mace ɗan wanka manzanni haƙuri suka yi a kan ƙaryatawa da aka musu suna nan hatta a ta'am nasaruna haka suka zamana cikin da'awarsu suna kira har taimakon mu yanzu haka Allah yake za a yi tai a tai ba ruwan Allah da gaugawa ka hei lokaci ya yi wallahu mazal da kalmatin Allah ba mai canza hukum abinda Allah hukumta ba mai canza shi haka Allah ya tsara kayan shi ai izgini ga manzannin Allah kuma Allah ka nasara daga baya ce wala kaza ka nabi mursalin a Muhammad man labarin manzanni da dama ya zo maka yadda Nuhu ya sha yadda Annabi Hud ya sha yadda wannan labarin da Annabi Nuhu la an karanta maka kidan zaka zama zaka abin kamar sai umma kidan kana labarin manzanni in wanka nan a jumurta ka mishi kuma ka ce ba ka tuna an baka labarin wasu wasu manzannin yadda suka yi da al'ummar su ba wani abu samu duka ɗaya ne wasu ma an gaji su gaba ɗaya wasu yi hijira cikin manzannin ba abin da ba a yi ba ba wani abu da aka yi sabo aka yi wani iya ba shi damar haƙuri ya ji muryewa halin da yake cikin na gallazawa izgidi wanda kenan idan ka ji aka anwa manzo Allah haka ina kai mai wa'azi kan shekantaka ko wulaƙanci ko ta jarabawa haka halin annabawa shi kuma malaman maka da annabawa ne shi ne ba annabawa mai zagara shi dama kan hanyar sai guda kurum kenan da an jimre da komai na yi wa kana ga mutum wajen isar zafin Allah amma da ƙarshe gaskiya ko da baka rai za ta bar gaskiya gaskiya ko da baka kai gaskiya bar annaba ko da baka ko mutuwa za ka tai bayan annaba da kima malamai ba baya duk wanda da bayan ce bayan wani wani wani yau a da ka kashi rayuwarsu suna da rai sun sha wahala ga shugabanni ba su da matsayi suna da matsala wasu ma an ba su kashi a rike su a kaso kashi ma mafi biya zan me kace me kace haka ce daga an ce su imam al-sunnah jama'a imam al-sunnah jama'a wai azbun hanbalin daga an ce baka imam al-sunnah jama'a shugaban sa gaban jama'a gaba shugaban gaban da kan wanda su take imam al-sunnah jama'a amr bin hanbal amr bin hanbal ko da barin shi duk mun san ada wuya kashi kashi da kuran sai da kamar mutu akan ya tsaya ya doge kan alqur'ani kalamullah qur'ani maganar Allah ce a wancan gaban an yi sarakuna wajen uku aka yi manyan halibobi a mere na wannan kuma shugaban kuma kuma shugaban shugaban na musulmi shugaban daular islamiyya ce a wancan gaban su ne shugaban duniya gaba ɗayan daular islamiyya kurin aka rudu su da wata aƙida ce ƙur'ani makhaluku ne ba a ce kalamun lahi imam amr bin hanbal ce gaskiyar magana ƙur'ani kalamun lahi ba magana kuwa ba ce ba alhaji wasu malamai sun yi tawili a kan kalam mahalukin tawili su dande ka kasu shakashi kasu shakashi wani ya dande abin shi ne ma amina da cewa bai wa tawilin kunu bai barin shubu aka al'umma kunun ƙorani kalamun la ya su bi mahaluk sai a nan kunun aka taba layi mai ba shi kashi na kawon shi a mishi abula shi abula lashi abula lashi abula lashi shi ba shi kashe tsala imam ka tsala ka hone kai dan tawili kuma an huta shi shi mun rage bugun mun rage ba shi kashe ka ce imam dala kai dan tawili ya abu yake ne wallahi shi ma bi yake yace da Allah kai dan tawili man kai dan huta maka huta jaraba ina yi yace i yace ce mushi yace ina yace zan iya jimurin bulala shugaba man bana jimurin azabar Allah mun iya ce zan jimurin wani bulala ka buga aje ka buga zan yi jimin mutane azabai ma ban yi jimin azabar Allah da yanzu in kariya farfar mashi azabar zaba cikin al'umma cikin ruru shi yan wasu malamai suke diba a wancan zamanin shi kaɗai wani wani tsaya tsaya daka aka ce inda ya yi mutuntu da abin da ba samun da Allah zai ba amma ya tsaya aka tsaya aka taba layin kaga ma ƙarshen zamani kaga aka gano gaskiya shi ko a wancan zamani ma akwai mabiya akwai masu son gaskiya hukumar ta azalba ta zamani don sun taru an zo 'yan gari suka ce za su mishi mubaya a bar sarkin imam za mu yi mubaya na ɗaya da ya yi kasu aka doshi aka wata a gidan kai ya yarda wani shi ko karatu ko karatu ke sallah ba zuwa sallah da masallaci iya gana ta ba sallah da sallah ba kai ba sallah masallaci kana shi kuma ake diba wanda ma je gidan shi za a za bincike shi bai karatu a masallaci bai a gida ga kashi sun zo yan garin za mu shi mu baya a ji a haukar sarki ta ajiyu mulki da ko ya ce a ya ce ku yi hankali ku janyo fitinar za ta hallakar da bayan Allah ku sha ku sha haƙƙin bayan Allah wannan hukuma ce idan kuka janyo wa kan mata ƙarfi ta ta ƙari ya ce ka ku ja ku yi haƙuri ya ce zan yi mai ɗaya zama rashin na shugaba zan ba da haƙƙi na rashin na shugabanci ko shi da Allah ina karantar da kai fikin magabata arzikin jama'a suna kauce ma al'ummarsu bala'i kaga wani ce a cikin zamanin a sun musu mai hukunci mace kamar zaman kafirci ne ma cewa ƙwararri makalubu ne amma cewa ka janyo ma al'umma abin zai kai sai baro kan wannan ya ce ya san haɗarin awam gama garin mutane a ja su a tara bala'i wa za ka su a kashe ku ba ka ja masa ba kuma sai kun bisu iyawa amma haka yi haƙuri aka yi halifa ɗaya biyu na uku ma da ya wakil shi kenan sai daga ba Allah ba mutum fahimta ya gano gaskiya kuma Allah da cikin abin kuma shi kenan aka gano gaskiya aka mai kuma biyayya ga abin da wani duniya take take hayo kan wannan akida daga haka nan maganar cewa yayi da hakuri yayi da hakuri yayi da jimri in dai gaskiya ce za ta bayyana din da sha wahala ba ta boyuwa din da sha wahala karshe ko an kashe mutumin za a gano gaskiyar shi kada ba sai bin taymiya ta sai imam malik sai ya ce imam malik ana zama malik kaga wata dai mu zuko imam kan imam malik ya to shan kashi musamman da aka cewa an samu ya rufe ya saki hannu shin na ibn abdul ke cewa asalin abun fatawa ce yayi sabanin ta sarki misali sarki menene akai sarki ya bada fatawar da malaman da malaman hada malaman hada an yi fatawar kalmar sarki gindi dan sarki ya gudun kame mu baya da ƙarya yace to duk wanda ya mu baya idan ka warware mu baya a aka gano kawai suka tawaye to mataka ta saku mataka ta gida ba mataka bace duk zuwa baya to in ne in ne tawaye ne baya mataka ta saku imam malik yace a lasa alamu lasa alamu suka alaka imam malik yace babu saki hadisi ne babu saki ban ka tilsa ba sakin dole to magana ha gano fatawan malik za ta saba za ta ture magana mu baya sai sai sai da matsala sai kin samu matsala ga mutane kenan mai rantsuwa za a gane kai shirme ne ta kai aka tura mai wani tambaya ya rubuta rubuta wani samkat aka masa ya gafa to imam malik gobe ya ce baba saki dole ya ga kan wannan aka sashi aka aka bashi kashi sai ta hannun bai daga ruwa dama shi ya ya ya ta hannun shi hannun ne ya sha kashi bai bai daga nan wasu imam malik ne duk malan kawai da labarin su tasibin taymiya shi gina kaso mutu kaso ake kaso ba kai saka aiki ba are ka rijiya ake zara su rijiya kaso suka sai tamiya rijiya aka yi abinci mai da zara mishi ya doka rijiya ya an zara ma abinci kasan kasan kasan ne haka suka rayu kai yanzu kasan kasan kasan sa sa ma tele da gado ana ana ce ma tuwo mike ko tuwo kasan kasan zamani hada tele da matala kuma ji ana control yan kiwo yan kiwo haka haka na adam sai ba kusan da sai da ajira ana diba ya tuwo sai yake ya wani kwancin su ana dibawa a kasari ya tura ka tura wabincin haka aka musu kuma wadda ka bakunci a mai alhurma a ba shi takarda kurin ta rubuta takarda ya kurin ta wada haka suka yi wani magabata haka gina rayuwar su haka suka yi amma ka karshe yanzu mai yau kana an san gaskiyar su kuma al'umma yau yau shiga kusan ɗari nawa har yau ana bin abin da suka kashi sun zama to limamai a duniya haka nan haka rayuwa take rike gaskiya kur duk yadda wata za ta wuce wata kuma za a gano za a gano shi ne dai kenan Allah ya ce kenan wannan mai aka ce walƙasu zai musulmi kamalika an izgili walƙasu zai musulmi kamalika an izgili ga manzanni kahin kai fa haka billazi na sakhiru minu ma kanu biya stajiyun an izgili ga manzanni kahin kai kuma su manzannin abin suka wanda aka iya kiran izgila kan shi abin su masu izgilin sakamakon izgilin su ya hukunta kuma Allah ya lakar da su ya da ci gaba
قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن نعم بل هم عن ذكر ربهم معرضون
na yanwa cikin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya mana ke tunatar mana mudan su san da cewa suna cikin wata ni'ima ta Allah daga wata ba sama Allah boye ko sama Allah ta waye Allah ce kul ka ce musu man yakalukum man yakalukum billahi wan nahar min rahma wane ne ke kare ku dare da rana in ba Allah mai rahama ba in wasu abin ba ma ganin Allah kaɗai yake ba mu kariya game da abu da yawa na haɗari da yake fuskantar mu wanda in ba Allah na nama ba ba mai iya kare mu daga shi mun a ga min sanin corona ko ta ka sanin a yanzu zamanin su corona ce bata magani aka ce ko ba mai kare ta duk abu da yawa Allah shi kaɗai sa abu sai muga alama ko amma ɗan jira baka abu zai kama mu amma Allah in ba dan kariya Allah bai nama ba wallahi ba mu tsira muna tsakar tsakar muke da hadari masu yawan gaske Allah yake ba mu kariya ya shirya mana rayuwa cikin nutsuwa ka ci ka sha ka yi tahiya ka ajiye mu da mata haduwa da iska gurin damun lahiya muke da cikin nutsuwa cikin nutsuwa cikin kariya ce daga Allah mai rahama amma ce dan adam inda ya san irin abin da yake zagaye da shi daya inda za a kyautar ni'imar ɗaya da ba kai ba kanta ma sai a ce ƙasa da segon cheers ba mu yi rayuwa sama ƙasa in waka tambayi masu ilimin kimiyya na masu kanta ma college ko dc muna jin labarin da kushe dozen ya ce la kushe dozen ko kada kushe dozen musamman suka lalace su ta jawi kan wannan duniya ta mu muke rayuwa wallahi ana ba da cewa kariya da allah ya ma bani adam muke rayuwa sama kasa muke rayuwa lahiya lau akwai wata wani ashe kusa da kushe dozen mace ka ta jawi wata hikimar allah tsakaninmu da rana zagayen duniya mu gaba daya allah sa wasu hijabai an ce tsawon hudu sun yaƙi da misali tsawon shi kuma hudun shi ba tsawon hudun shi wajen kilo goma sha biyar ne a sama a wani shakka sami kin kushi ne iri iri ranar ta zuwa sama ka yanta kawo sai ta bude da tabbin nan ta ke kusurciyon tabbin nan ka yanta ta kagare mu doke ta an ba da wani wani bun mai rayuwa an yi wani tsari na allah wanda suka san abu sun san shi kushi na allah sai ya zaga duniya ba da haka ta gaba da da ko ina da ranar ta zo ba ta kawo mu kai tsaye bun mai rayuwa na karayar zama kasa baka iyawa wani tsari Allah ya rike duniyarmu da shi kuma hijabi ne hawa ɗaya ba ɗaya iri-iri iri-iri hijabin in ta zo nan ta fi nan ta sai position ta fi nan ta hata kawo ga inda muke za ta shigo daidai daidai yanayin mu ta shigo daidai marayu kuma da abin take shigo a tsarin hikimar Allah wani abin take take shigo a cikin mu inda babu shi ban mu iya rayuwa kuma wani ga zama masu ilimin kiwo ta gaya maka wannan Allah kai wasu ayyuka san ba da yi ka san wannan ikon gara haka nan amma kuma alhaji tsakanin mu da rana an cancanci wajen kilomita miliyan 150 kilomita miliyon sai saka na miliyon kusa da haka ana rage miliyon ba kilo dubu ba ba kilo dubu ba kilo dubu zuwa ya kilo dubu ko ba ya ma ba kilo dubu a ba kilo dubu dari ba miliyon kilomita sai saka da miliyon fafire miliyon kilomita dari miliyon dari da hamsin wani bala'in da ake duk da haka yadda a sasa hijabai hijabai hijabai kayan zauna kadan sai mu rayu lahi mulki mu mu rayu dabbobi su rayu shibka ta rayu komai rayu inda da shi kasa a samu sistem a samu iska a samu oxygen tutun tsaron allah ne tun su cikin tsarin alhaka alaƙa dole babu su babu babu wata su babu rayuwa sama ƙasa wannan abin hakika na kawuri ma ba magana mutum wani wannan kawuri ma san da haka kawuri shi ma hikatan abu don shi ya karanta abu ruɗiya cikin hikimar Allah Allah ya mana ni'imomi cikin ba mu kariya daga abu da yawa da musamman su masu haɓa dama kuma sanin su to kenan wannan iya cikin ni'imar Allah ga bayi cewa waye yake kare ku dare da rana in ba Allah bai rama ba bal hum an zikin rabbihim mu'ridu duk da haka mutane game da ambatan ubangiji game da maganar Allah suna ko aka da maganar Allah duk da matsayin Allah ne ma Allah kansu amma suna bijire ma Allah Allah sabu cikin masu walkawa Allah ci gaba أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الله تعمل لهم آلهة تمنعهم من دوننا شو متعني وي ko suna da wani abin bauta ne daban wanda tamana'un min duniya wanda su iya hana mu musu azaba akwai wani abu da bauta daban wanda idan Allah kama azaba zai zo iya hana Allah kama ka suna da ko yanzu abin bauta wanda ba Allah ba wanda zai iya zai iya me kace me kace wanda zai iya hana mu kama su da azaba Allah ce lasa tun nasarar anfusihim su umma ka kama wanda ba Allah ba bai iya tabun kashi bai iya ma kashi komai ma bai iya ma kashi komai ma lasa tun nasarar anfusihim bisu iya tabun kansu da kansu ma kuma wala minna yushabun haka su in me kuke bauta man da ba Allah ba ba sa iya taimakon kansu da kansu kuma idan mu kama su da azaba ba mu iya zuwa ya amshe su ba mu iya amshe su daga hannunmu su kansu balle kai kai ba kowa dole zanto ba wani Allah ba mu iya wa kashi kowa mu shi ma Allah kama shi ba mu iya amshe shi hannun Allah to kenan kama ka kama banza kama Allah kun magana kenan kama Allah kun ka huta ci gaba بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون na Allah subhanahu wataala cewa bal mata'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala alaihim umr nan kenan abin da ya kawo irin wannan abin suke izgiri da shin godiya shin da ga Allah abin da ya kawo haka yace mata'na ha'ula'i wa aba'ahum wannan mutane mun ji yadda su dadi ne a duniya ɗan tamore ne Allah ba cikin ni'ima su ci su sha a kwanta lahiya a tashi lahiya da su da uwayensu shuru ba komi kuma suna kan shekan takasu Allah ya su hatta tsar alim umar aka yi shekaru masu yawa to ganin haka suka gada haka suke wani abin da kace ba kyau kana ce ba kyau halaka ce ba gaskiya bane ba haka suka taso suna yi haka suka suko uwayensu na yi kuma su ma suke tsawon shi wallahi ya lau bi inda adda halahi da Allah gaba da mu ke tun da Allah ƙyale suke wani abin kuma suna ci suna ci lahiya Allah cikin ni'ima kan ba komi haka suke ji ba wannan yan wani abin da ya sami yan da shi ne ka samu yanzu irin yau daga duniya ana mu Allah ta waye ko abin da gara ma irin wannan halin ne wallahi ko suna ta shuru kudin duniya a ci a sha a yi ilimi kaza a tsara kaza a yi kaza kun ba abin dokar ta Allah abin da gara ma ake ko wani shi ke amma ba da example irin na Amurka irin na Rasha irin waye irin mulki mai irin wane ne shiru ana ka kun haka shi kenan haka zan tsaya haka tsaya an kare furshi kenan kurin ba komai ko shi ci gaba to su ma wallahi inda haka ne wannan tsarin irin wannan rayuwa su ne a ci gaba su ne masu dukiya da komai lafiya lauta mulki ya tsaya haka suka su ma suka gama an kare shi kenan gaskiya suna kan gaskiya ne haka suka su ma haka ta tauride su yau da gobe lafiya haka suka yi yau da gobe har lokacin Allah ya musu wannan kawun da kuke da labari yadda yadda mutanen nuhu shekarar dubu aka yi ba hamsin inda aka yi adawa shekarar ɗari nawa samudawa haka haka su ma irin yadda kuke a yau an jima ana abin Allah bai halakar da su ba kamata annabi Allah an kai annabi Allah ka azaba mu aka azaba mu eh ka ta azaba Allah aka azaba yanzu ina da misali azaba adawa har lokacin zuwa azaba ta suke shirme ne har azabar ta zo ga ta gadan gadan bayan ga sun ga hadari hadarin bala'i ne suka ce haza arzikin mamtirna ko masha Allah ga hadiri ya zo an yi hajji an ce bala'in zaki suka ce haza ga hadiri zai wani ruwa an su mana ko su hawa sama a zamanci suke yi wai kun lafi a lakon ruwa za a yaka annabi ya ce wasu bal kun masta ajaltun bihi zihun fiye a zamun alim annabi ya ce wasu la ba ruwa ba ne ba abinda kuke izgili ne ya zo azaba ce wannan ruwan bala'i ne iska ce ce musu mai bala'i mai azaba har zuwa zaba duk su kwan kare kuma wani da amore ne suke ji haka suke ji haka mutane kan kuma rudu da tattalala Allah an kyalla mutu lafiya na ba komi a mu diba halin tsakanin mu da Allah shi ne kurin kullum diba tsakanin da Allah me ne tsakanin da Allah wallahi shi ne kuwa ya ce afala ya rau anna na tsara da mukusa mana lafiya bisa gani sun mutane ana magana mutane maka buku gani al'amarin yadda yake ciki anna na tana muna rage kasa muna tana na musul adama lafiya mai na tana kusuwa muna tana lafiya muna rage kasa daga kowane bangare nan ba kasa bace wake yanzu muke yake matsaya hagarin maka ko haka dan karami a a na ma'anan maganar kuna kallo manzarar sahabbai dan kadan ne kun musu azaba kun kora sun bar muku gari ana kira ku kuma gyara ya bar garin nawa gaba daya yau kwana biyu kuna ji an ci gari kaza musulmi sun ci gari kaza kuna ji na mutanen makka ne kafin a buɗe makka wannan kenan wata aya kuna kallon muna rage kasa da kukkun bangare muna muna muna cin kasa tana ragewa kenan abin suke mulki iya wuta daga hannunsu ana ragewa har ta kaga su jinan aya ce bisa ga yanda muke muke kasa muke kasa muna tsare da gida ko da bangare a fahimul ghalibun ci musu lura su suke cin nasara ko manzon Allah bisa mun kullum baya kake yi tare da ku gane kenan akan ku gane kun da take nan kenan kuma ta kuna zuwa nan kuma karshe kuma ka ta kuma ka duka to da maka ta maka gaba daya ɗan shekaru kadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya gudu ya bar aboye sabaka suka bar makka shekara takwas takwas kacal sai ga duk wani mai gwaji a ji a garin maka bayan an kashe na kisa a badar kasan gaba ɗaya ƙarƙashin manzana abin da ya ce a yanka kowa yanka kowa amma ya bar kowa a matsayin ɗa kuma ba kama kowa matsayin bawa ba kuma daular wata kawo a garin sa kallo aka kawo daular islamiyya a garin maka har yau ga sanar kai kenan hikimin allah kamar allah allah ya talala ga bawa ya ce mai allah ce gaba قل إنما أنذركم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي يا مسلمين ina muku galgadi ne da wahayi ba hira mace ba kenan abinda Allah ne ya gaya mun in gaya muku kashe kan kaza ni ina muku galgadi da wahayi ba da ra'ayi ba ne idan ku yi hankali abin daga Allah ne kana ta ku yi kaza mu kaza da mu kaza ma kaza da mu kaza alake oyi dina azaba da ke yi ni wa da wahayi ne ake mu nake galgadi ina muku wahayi ne da da wahayi na mu galgadi da wahayi ne amma ta wala sama'u sumu du'a idza ma nuzuru amma al'amarin da yake wahayi ne wa'azi kuma da wahayi amma Allah ce kurma ba ya jin kira ko an kira shi mana sun kurmice ne gaske ce ba sa gane sam man dai wa'azi ne ya kai wa'azi to amma ce lasa musulmin du'a ba a iya mana ba ka iya ba a je je da kurma kira inda mai gagadi bai ji ne ko rashin ji ne kuma amma wa'azi ya kai a imani wala in masatu la in masatu wala in massatuhum nafhatun min azabi rabbika la yaqulun ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين أنا الله يبام لابار حال أن أدم درون أن أدم سوين دم ننك ساريوا الله جوال إما ستم نفحة من عذاب ربك كده عند الله زي مسكام kamun azaba dan kadan a tabbata wani bangare dan kadan Allah ya la yaqulun ya waylana inna kunna zalimin wayo la wayo wayo mun da suka mu daga an taba shi adam da har wayo alaji da ji ina ka kamana kamana wayo ba ji kamana kamana wayo ji daga ina mun ciwon ka zo masara ko ciwon ciki ka ce wallahi ga tare ina ko ji wallahi wallahi kamar zan wayo wallahi kaga ya yaro wasiya kaga yaro wasiya yanzu kadan wanda yaro wasiya wallahi ko ce ai ji da ji wallahi kamar zan wayo wallahi ya tare mutum nan da ga har yaro kada mai ana buku ana waye an ce ga kai ta wayo Allah wayo Allah da ba shi da wayo Allah haka ne rauni ga Adam rauni kullum kuma Adam tukur kenan akwai tsakin kace Adam Adam kun shiga taka tukur kenan haka suke inda kadan za mu dan kamu na azaba za ta wayo ya wailana inna kunna zalimin kun baka dama Allah mun yi lahi gazi suka nema afuwa mun yi lahi Allah kenan kayan ta zo ta bace wannan gyara الله تجبا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله أكبر Allah ce wana da'ul mawazin al-qisd yawm al-qiyama za mu aje al-mawazin al-qisd ma'awuni ko ma'aunai na adalci Allah zai kasi keli na adalci yace li yawmil qiyama na ranar dan hisabin gobe kiyama lisai ne wanda bai rage komi bai kara komi ma'aunin adalci ne yace fala tudlum nafsin shay'a ba a zalimtar kowane rai da komi duk abin da kai shi za ka gani ana gaba misali wa in kana misqal habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ce inda yace koda kwatamcin na an ka khardal Allah ya baka misali da zarra a ce maganar khardal maganar fatil maganar qitmir maganar naqir duwan misali na da bada misali ne na kadan abinda ya ma haka kan zamanin suka ce electron ko electron abin sa masu kimiyya abin da ido bai gani abin mu ana kuma sai da shi kenan ko mun karantar abu Allah ce gobe kiyama wa in kana misqal habat min khadal inda kai wani aiki ko ta mutum kwayar fice komayya ataina biha Allah ce za mu zo da ita ko mun dauke shi mu Allah ce baka fa bina hatibi na bai bukata wani shedawa Allah ce mun isa kuma kam hisabun komi Allah shi ne mai sai ya ko sai sai ba ba abin zai boyu sun kadi ba lokacin da lukumana ke ma dan shi wa'azi ce ya bunayya ina ina ta umsaka ta bata min khadar يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير yan uwa wannan iya cikin tarbiyya da ya kamata a ma yaro cewa ba kurin ba baba yake tsoro eh umma yake tsoron ta bar gida shigantaka haka yaro yake tun bai bai nan ko a a karantar da yaro ba ini ba a kaddara da Allah Allah iya ganin ka ya karantar da yaron cewa aqidar duk inda kake Allah na tare da kai ya ce ya bunayya ya ɗana ina in taɓa musu alhabbatin na haddalin ka sani in me ka aikata ko da kwatamcin ƙwayo kuma ko man ka ɗauke shi yake gaya mashi fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fi ardi ya tabi Allah duk inda kake ka shiga dutse shi ba ke ko ba ba dake ko ka shiga dutse a rike ka cikin dutse ka shiga dutse a dutse ko cikin dutse ko kai aikin ita ko a sama ko a cikin ƙasa yi a cibi Allah gobe kiyama Allah zai zo da wannan aikin da kai wani ya sama kenan ko baka da ya san abin nan ba ke mu muna yara wata tsohuwa tana ba mu wannan mai ta akwai matsala ta kaciya ita mu sa ake mu ta ake mu nuri to in kuka ta akwai idan sama ya gamu akwai idan sama ya gamu idan sama ta gamu idan sama me annan da ba su ka sana to akwai akwai da ba sama kebi wallahi mun yar abubuwan mutane bai mu ka akwai irin sama muka ce akwai irin sama an ce akwai irin sama to idan ka bana babu shi sai mun san abu ya mutu irin sama ya mutu irin sama to wani ita shi dabara ta nake nan wani abu ne wanda baka tsaye bace mishi a takaice nan mu gina yaro baka irin sama ba a kan Allah mu gina sama na tsohuwa ta kibarin ta kenan a gina yaro kuma waye ko kai zan kasan duk inda kake Allah na tare da kai a cikin nutsi mai yadda sani ba cikin nutsi na taɓa kama misali cikin yan wani cikin hadisi na cikin agaji ne misali wata rana na misalin ka sanar duk inda Allah dutse ne dan bulu wasa dan bulu abin da ake bulbul da shi dutse ne musulmi a saman dutse ne musulmi dutse ne dutse ne musulmi kuma mulmulalle ce wallahi ya jima iya wasan bulbul da shi ana da shi kamar da ya take shi kwashe ta kwashe ne wani za a abin bul ya ce kurin ran nan hikimar Allah kurin da aka mai wani bugun bugu kula ya tsage ya tsage ce wallahi da ya tsage tsutsa aka tana mutsi da ranka wallahi duk ina mulmule amma ga tana tana da ranka tana mutsi tsutsa cikin dukkan kuma tana rayuwa duk ina sai ta mulmule da kuma cikin rija da kuma amma wallahi tsutsa aka dukkan kuma tana raci tana rayuwa da ranta Allah iya ya shaddata Allah ya san da ita haka nan an wasa mutum Allah na tada bawa cikin jiki wani ya sama kinan ka samu ka kama kan da kama cikin ka sai ka dan gashi ka daki ka yi kwana shikenan a to wannan shine tarbiyya islamiyya kai babban da yaron a san dai abin Allah ake tsoro kun ba abin za iya zuwa wani wuri a bace ma Allah saka ma Allah kai in dar aka yi in saba Allah aka yi ba inda za a je a wani wuri a bace Allah da sani shi ne magana kenan duk abin da aka yi san ko ƙasa Allah zai zo da shi wani daular mawazin kasa da yawon kiyama za mu ajiye ma'aunin adalci don wunin kiyama falatuzulun nafsun shai'a ba wanda za a zalimta ko da ba zalimta kowa komi wayan kada musu kala habata min khardalin ko da kwatamcin yawunin kwayar komayya na wani aiki kai alata a taina biha alata kuma kiyama za mu zo da wannan aikin da kai wakafa bina hasibin alata mu alata mu isa makamotin da sai bai bukata wani ta kamin da sai Allah sa abinda kowa ya kata Allah kai mu cikin imani da ake na kwarai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh